الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha shida ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiriya wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na tara a cikin tafsirin suratu maryam za mu tashi aya ta arba'in da takwas idan za ku iya tunawa muna magana ne akan kissar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da shi da mahaifinsa yadda yake masa wa'azi ana faɗakar da shi akan tauhidi قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا بايا مسا وأذن دي مسا سيشي ما يفين يكي تشيد النبي إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ينزكي كما ta kake yi ko kyamar da'awa ta kake yi ko kuma kyamar addini na kake yi da kai wato dari da allolina raghibun anta an alihati ya ibrahim karare ya gaya masa to la illam tantahi la arjumannak idan baka hannu ba baka daina ba sai na jefe ka wa hajurni maliya sai shi kuma ya ce masa salamun alaik da mai tunanin mahaifinsa mai son shiriyar mahaifinsa mahaifin yana zaginsa mahaifin yana bata shi mahaifin yana cewa zai halaka da shi shi kuma yana ce da shi salamun alaik sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya da sannu zan neman maka gafara daga ubangiji na mana ya ce tunda wannan abun laifi yake yi ba a daidai yake ba to zai neman masa Allah ya yafe masa kuma gaskiya ne annabi ibrahim ya cika alkawarin da ya yi na cewa zai neman masa gafara din ya yi ta masa neman masa gafara har lokacin da allah ya bayyana masa cewa wannan mahaifi ba maki ne da allah don haka lokacin da allah ya bayyana masa wannan mahaifin nasu ba mai shiryawa ba ne mai kin allah ne tabarra amin sai barranta gabarin shi وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه يشي فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم to sai Allah ya kaito mana abin da ya faru bayan wannan magana da Annabi Ibrahim ya faɗa kuma ya ga mahaifinsa ya kafe akan wannan bauta na gumaka da bata to sai yace me kuma
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi 'asa فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
Allah madaukakin sarki sai ba mu labarin abin da shi Ibrahim ya faɗa yace tunda haka ne wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah ni bayan istighfari da nayi maka kuma ya bayyana cewa kai din makiyin Allah ne shi mahaifin shi kenan to zan kaurace muku da ku ko da kai da abinda ko da ku da abinda kuke bautawa ba Allah ba zan kaurace maka zan kaurace wa mutanenka ya kai babana wa atazilu ibadati asnamikum allati ta'budunaha min dunillah kuma zan kaurace wa bautar gumakan da kuke yi wa ba Allah ba zan tafi zan bar inda kuke zan tafi ila ardillahi alwasi'a kasar Allah tana da fadi ba zan zauna da kai ba tunda muna fada da kai muna jayayya da kai na ce ka bauta wa Allah ka ce sai na bauta gunki wa akhussu rabbi wa khaliqi bil ibadati wat ta'a zan kaurace maka shine wa atazilukum i'tizal da kai da mutanenka da abin da kuke bauta ba Allah ba zan je in kebance ubangiji na shi shi kadai da bauta wa ad'u rabbi in kemance ubangiji na da ya mai da'a da addu'a Allah ya sabar mun cewa in na kira shi ba zai tozartar da ni ba kuma Allah ya mun alkawari zai taimake ni asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya kenan wannan yana nuna tawadu'un annabi Ibrahim da ladabinsa tare da Ubangiji, asa Allah a kuna bi du'a'i rabbi shaqiyya da sannu na tabbatar ba zan zamanto shaki wanda ba shi da rabo a wajen kiran Ubangijinsa ba na san Allah ya mun alkawarin in na roke shi zai bani sai an ji ku na tafi a nan malamai suke cewa duk lokacin da kake tare da wani babba mahaifi yake ko shugabanka ko jagoranka ko wani abu makamanci wannan ba zai barka ka bauta wa Allah yadda ya kamata ba to sai ka kaurace masa sai ka koma wani gurin da zaka samu yancin bauta wa Allah mai kun ku ta faɗa da shi ku ta jayayya da shi kuma kana ganin girmansa to ka bar shi ka rabu da shi hijira kenan wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah zan kaurace muku da abin da kuke bautawa ba Allah ba kuma asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya sai Allah ya bamu labarin i'tizalu Ibrahim lishirk wal mushrikin yanda Ibrahim ya kaurace wa shirka da mushrikai kai ma yana da kyau ka rinka kaurace wa shirka da mushrikai duk inda ka san shirka ake to ka kaurace wurin ka guje wurin sai dai wa'azi zaka musu ka fadakar da su falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah yayin da ya kaurace musu da abin da suke bautawa ba Allah din ba mana hina itizala ya itizali ibrahim alaihi salam ya guje ko ya kauracewa babansa da mutanensa da allolin da suke bautawa al-batila wallahi hakan bai cutar da shi ba sai ma Allah ya bashi girma Allah ya ce akramnahu muka girmama shi wa tafaddalna alaihi muka yi masa falala wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai muka bashi yaya waɗanda za su taimaka masa a wajen da'awarsa ya kaura cewa mahaifinsa ya kaura cewa bautar gunki sai muka bashi ishaqa wa min wara'i ishaq yaqub muka bashi yaqub dan ya samu dauke kewa da su bayan ya rabu da mahaifin shi sai kuma Allah ya bashi ƴaƴa da zai zauna tare da su annabawa su kuma Allah ya ce mun bashi ishaq da yaqub dan su taimake shi ne wajen da'awa dan a nuna maka cewa shi kullum mai da'awa yana buƙatar tallafi da agaji Allah ya ce min rahmatina mun sanya su zamanto annabawa shine ma'anar min rahmatina daga rahamar mu da jin kai mu muka mai da su annabawa wa manahnahumul kaseera min fadlina wa ihsanina wa rizqina muka ba su da yawa daga cikin falalar mu da kyautatawan mu da arzikin mu kuma waja'alna lahum lisana sidqin aliyya muka ba su ainihin wato harshe na gaskiya madaukaki abinda ake nufi a nan mutane suna yabo gare su suna faɗin alheri gare su bizikiril jamil da ambato mai kyau likhisalihimul hamida saboda halayensu abin yabo wa akhlaqihimul karima da ɗabi'un da suke da shi masu karamci lisanin sidqin din harshe na gaskiya aliyan madaukaki mutane suka ce yaban suna faɗan alheri akan su din kuma suna da kyawawan ɗabi'u bakin su mai kyau ne suna faɗan alheri anan in kun lura kauracewa shirka da mushirkai da fasikanci da fasikai yu'addi ila as-sa'ada ad-diniyya wad-dunyawiyya samun rabauta na addini samun rabauta na duniya yanzu zai ya kaurace shirka da mushirkai ne Allah ya bashi ɗaukaka ya bashi yaya manya manya a cikin ku akwai wanda bai san Ishaqa ba a cikin ku akwai wanda bai san Yaquba ba yau sama da shekara dubu kaza waja'alna lahum lisana sidqin aliyya فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا يا الهي الله يجي كون ɗaya daga cikin su mun sanya shi ya zamanto nabiyan annabi ishaq annabi ne yaqub annabi ne anan an kebance ishaqa da yaquba da ambato ba ambaci isma'il ba ai Ismail ma dan Annabi Ibrahim ne ko jayid to amma za a zo a ambaci Ismail din nan gaba kaɗan ne shi yasa bai ambaci Ismail din ba sannan Allah tabaraka ta'ala ya yi ba Annabi Musa annaban Allah wanda Allah ya haɗa shi gwagwarmaya da Fir'auna yana ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli kuma shi ma annabi Musa dangantakarsa tana tikewa ne zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dinnan kayan annabi Ibrahim ne sai Allah ya ce mi
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا يا إلهي الله يشي كأنبتا مسو bayani akan annabi Musa kamar yadda aka ce wazkur fil kitabi Ibrahim ambata a cikin wannan littafi bayanin annabi ibrahim gashi nan ma kuma bayani na annabi musa allah ne yake ba da labari innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiya innahu kana mukhlasan haka aran ma karanta mana akwai kira guda biyu sabi'iyyata ne akwai kira'ar innahu kana mukhlasan bi fathi lam ko kenan zai zama bi sigati ismil maf'ul akhlasahu Allah kenan ai annabi Musa Allah ya tace shi Allah ya wato tsarkake shi li zatihi wastafahu ya kuma zabe shi kamar yadda yace qala ya Musa inni istafaituka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami shine ma'anar innahu kana mukhlasan din kira'a ta biyu innahu kana mukhlisan bi kasri lam mukhlisan wannan kuma zai zamanto bi sighati ismil fa'il kenan wancan ismil maf'ul wannan kuma ismil fa'il ma'ana shi annabi Musa ya kasance mukhlisan lana mai ikhlasi ne a gare mu fi ibadatihi wa ta'atihi wajen ibada da yau Allah da'a abinda ake nufi wazkur ya ayyuhar rasulul karim wannan annabi ka gaya wa mutane labarin dan uwanka annabi Musa alaihi salatu wassalam yana daga cikin mutanen da Allah ya tace su Allah ya zabe su Allah ya keɓance su dan ɗaukan babban nauyi shine sakon annabta dan daukan nauyin wa'azi da da'awa kuma yana daga cikin mutanen da suke mana ikhlasi wajen yi mana bauta kaga duk kira'ar biyu kenan mun hada su a cikin fasara wa kana rasulan nabiyya kuma lalle shi annabi Musa manzo ne daga gare mu rasulan mu muka aiko shi li tablighi ma amarnahu li tablighihi dan ya isar da abin da muka umarce shi ya isar wa kadhalika kuma kana nabiyan mutum ne wanda yake annabi ne rafi'ul qadri mai madaukakiyar wato matsayi alil makanati wal manzilati yana da matsayi da mataki da daraja madaukaki Allah ya haɗa masa waɗannan sufofi gabaki ɗaya as-sifataini as-samiyataini sifofi maɗaukaka sifatun risala wa sifatun nubuwa sifar shi ɗin manzo ne kuma shi ɗin annabi ne shine ma'anar innahu wa kana rasulan nabiyya وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا يا إلهي كجيدا وتؤمم آيوين سكي سوكا وناديناه من جانب الطور الأيمن منكر يشي أجانبي كو أبنغرا وندوز إذا أكيتي دشي الطور wannan wata baiwa ne Allah tabaraka ta'ala ke so yi mana bayani na annabi Musa bayan kasancewa mukhlasan bayan kasancewa rasulan bayan kasancewa sanabiyan sannan kuma Allah ce wa nadainahu min kiraye shi min janibi turil ayman at-tur wani dutse ne wanda yake tsakanin Misra da kuma Madiyana dutse ne tsakanin Masar da kuma me Madiyana shine tur al-ayman yana bangaren daman annabi Musa وناديناه من جانب الطور الأيمن الأيمن إن وتو يمين يلي يمين موسى كده إمام الألوسي أتكين تفسير سيئة الأيمن إن صفانينا وتو جانب كما يدى أو تعرف جانب الطور الأيمن janibin turil aiman kenan kaga wannan sifar aiman din sifar na tur din ne ba na annabi Musa ba a wannan fassara bin nasbi kenan aina da ina min nahiyatihi al yumna min al yamin al muqabil lil yasar kenan abinda ake nufi a takaice dai yaminu Musa kamar yadda malamai suka faɗa saboda shi dutsen ai ba shi da ba da dama ba shi da hagu haka suka ce shi dutsen tsoro ba za ka ce ga damansa ga hagunsa ba don haka musan ne ya tsaya sai dutsen ya zama a daman shi to wannan fassara ta farko kenan al'aiman ana iya fassara shi daga al-yumnu al-yumnu a larabci shine albarakatu kenan su zai zama sifa ne lijanib din kenan أي من ناحية ومن جانبه الميمون المبارك من كرا يش تبانغرن سا مي البركة الأيمن مي البركة أنا أشيد أيمن أبو مي البركة to menene wannan na dai na hudin kwalla mai kira ce ya musa la magana ce da Allah ya masa shine Allah ya amfani da wannan lafazin ya ce wa na dai na Allah ya cewa ke mun yi masa magana kenan mun yi magana Musa ya ji yanzu ana so a gaya maka Musa Allah ya girmama shi ya ji maganar Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaji sirrin abin shine ma'anar wa nadainahu min janibi turil ayman Allahu akbar wa karrabnahu najiya Allah ya ce mun matso da shi matsowa ta girmamawa takribu tashrifin wa takrimin lokacin da muke munajati lokacin da muke masa magana sai muka matso da shi kusa da mu inji Allah wa qarrabnahu najiya munajatihi inda munajatihi lana mun matso da shi ta yadda har ya ji zancen mu asma'nahu kalamana wastafainahu li hamli risalatina muka zabe shi kuma ya zama shine mai daukan sakon mu annabta manzancin mu ilan nas najiya daga munajati ne ka san me munajati kalmar larabci ne amma munajati shine ana nufin wato al-musarratu bil kalami wato sirrin ta zance a ai wani suna munajaci suna ganawa kenan Allah ya ce na kira annabi Musa mun gana da shi mun yi munajaci na masa magana ya ji malam ba maganar mala'ika Jibril ba bai ji dan Allah ce wa kallama Allah Musa shakalima ai ko wannan ya isa matsayi da daukaka wannan girmamawa ne Allah yake mana bayani akan karamci da wannan bawa Allah ku lura da ayar wazkur fil kitabi Musa na farko innahu kana mukhlasan ko ba ka bane ba mukhlasan ko mukhlisan nayi bayani abu na biyu rasulan abu na uku nabiyan abu na hudu nadainahu min janibi turil aymani abu na biyar wa qarrabnahu najiya duk akan annabi guda daya annabi Musa to ga wani karin ka karanta ووهبنا له من رحمتنا يا إلهي sai muka bashi daga rahamar mu cikin rahamar mu da jin kayin mu akhahu haruna nabiyya sai muka bashi a dan uwansa wato harun shi ma a matsayin annabi wannan bayanin ne li mazharin akhar min mazahiri fadlillahi ta'ala ala abdihi musa muka ƙara masa bayan shi ya kasance shi kadai kaga a can gurin annabi ibrahim da ya tafi da allah ya girma sai ba wa ishaqa wa yaqub shi kuma zai sai ce wa habna lahu min rahmatina daga rahamar mu allah ka ba mu rahamarka wanda ba ta da iyaka akahu haruna muka bashi dan uwansa haruna ya kuna aunan lahu fi ada'i risalatihi dan ya zamanto mai taimakonsa wajen isar da manzancinsa kamar yadda Allah ce a can waja'alli waziran min ahli waja'alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kaseera wa nadhkuraka kaseera innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya musa ولقد مننا عليك مرة أخرى Allah sai ba shi dan uwansa da zai taimake shi a da'awa wannan sai yake nuna wato ita wannan da'awa din da kuke gani dole tana buƙatar takato wannan ya tallafo can wannan ya tallafo can malamin da yake zaune a unguwar kurna gaskiya ba lalle bane ya iya yalwatar da wadatar da mutanen da suke mai dile saboda akwai gosulu a hanya kafin ya garasu haka ne to kage akwai bukata a samu wani malamin a nan a samu wani malamin a can a samu wani malamin a can a samu wani malamin a can kaga malamai suke cewa anan wannan kisar ta annabi Musa wato tana nuna gaskiya annabi Musa babban mutum ne ya kamata mu daɗa sanin girmansa a bisa ɗabi'a ɗan adam in mutum ya samu mulki ya samu matsayi ya samu sarauta bai fiye son wani ya samu ba a ɗabi'un mu yadda Allah ya yi mu ka duba matsayi irin na annabta fa duba darajar annabta babba ne a cikin mutane fa ba shi amma sai ya zo saboda tsarkin zuciyar annabi Musa ana so a koya mana tsarkin zuciya sai ce waja'alli waziran min ahli Allah ka bani waziri mai taimako kuma sai ya zaba shi Haruna akhi ga Haruna ya Allah shi ma ka bashi wannan annabtan irin wanda ka bani ushdud bihi azri ka karfafe shi da ni ma'ana ka karfafe ni da shi wa ashrikhu fi amri ka haɗa ni da shi a cikin al'amari na na annabta shi ma ya zama annabi irina kai nusabbi haka kasira dan mu ringa yi maka tasbihi da yawa akan mutum da yayi maka annabi da ya gwanda biyu zai maka wa nadhkuruka kathira mu ta kiranka da yawa innaka kunta bina basira kai kana kallon mu ya Allah Allah ya ce kai an amsa maka kad uti ta sulaka ya Musa abinda ka tambaya din an an an baka ka duba ba yanzu wancan ya lika fuskarsa baya so ya ga wani dan jam'iyya ya lika wata babbar yarda ko ba ka bane ba dan inda zai sai ya zagi dan uwansa sai ya yi mai sharri ya biya kuɗi miliyoyin kuɗi a shirin gidan rediyo ya ta zagin dan uwansa dan a ce mutumin banza ne shi ko mutumin kirki ne a'a baya so yanzu yau in gaya maka dura wannan da sarkin Kano yake da shi Allah ƙara lafiya da nisan kwana wallahi in yaje cewa wani ya daɗa na ɗara wannan sa can wajen mai dila mai dila sabuwar gandana cewa shi ma sarkin Kano ne to tuntunin za a turo billahi azimu sai an yaƙe shi an kama shi yaƙi za a yi sosai zai ce ba a sarki biyu ɗaya ne gwamna da ake masa jiniya ake hana mutane tafiya tsaye da kowa ya zo ya wuce yanzu nan da za a bashi labari wani wanda yake neman gwamna irinsa yana neman wannan kujerar tasa da za a ce yau an kwantar da shi an tafi da shi china ko chadi ko an kai shi india ba shi da lafiya to in ba sa ba ba zan faɗa ba baya son su ba yana za a yi so su saboda me suna neman me kujerarsa kuma da ma za a ce to shikenan ranka dade a raba local government din Kano 40 din a baka 20 a bashi 20 shi ma tunda shi ma dai gaskiya ba dama ne kai kuma ko da dama ko ba dama dai muna hakuri da kai a dole a haka kai hakuri a raba Kano gida biyu a baka rabi a bashi rabi wallahi zai yadda ba ko ba na Kano ba ba na Kano bane yake maitar mulki ba suna nan da yawa garuruka da yawa ma'ana mutum baya son kishiya wani ya zama irinsa haka ne yana odar kaya daga china barin dawo gida yana shigo da kaya ana ciniki harkoki suna tafiya sai wani dan uwansa sai ya gano wannan harkar ana samu shi ma yana da wasu kwantattun miliyoyi ya je ya saci fasahar kasuwar shi shi ma ya sa a yi masa odar wannan kaya din in ba sa ba sai ya hada baki da kwastam ce ku kama kayan wancan mutum a ƙasan nan muna sani akwai waɗanda suna yin siga ba sa so kowa ya siga sai su akwai waɗanda suna yin fulawa ba sai da fulawar kowa ba sai su ko sai sun je gurin gwamnati sun ce kar a bar wata fulawa ta zo in ba ta zuba a kasan nan wasu suna yin ruwa suna nema su hana kowa ya ruwa in ba ruwan su ba kada a sha na kowa a shago a unguwar ku kai ma in ka bude shagon ka dan provision store ɗinka kana dan samu kana samu sai kaga wani ya dada bude irin wannan sai ka ji ba daɗi saboda baka son tarayya haka ɗabi'ar mu take Allah ka gyara halin to haka malamai su ma yana ko ba gaba ne akwai wani abu a cikin zuciya wanda sai wanda Allah ya kiyaye shi hasada me yasa wani me yasa wani me yasa wani shi yasa na fara gaya muku kuma wallahi mutum ɗaya ba zai iya yi ba wallahi mutum biyu ba za su iya yi ba dole ka zama dole wani ya zama dole ka bayar dole wani can ya bayar yawaitan ku irin ka irin ka masu aikin alheri shine zai gyara al'umma amma kai kai dai wallahi ba za ka iya ba annabi Musa ya san da muhimmancin wannan abin shi yasa ya ce mai a taimaka masa da dan uwansa yanzu ga annabi Ibrahim ai annabin Allah ne Allah ga dama ba sai bashi ba amma a rayuwarsa sai ya hada shi da yayansa Isaka da Yaquba wa wahabna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya to sai Allah ya ce mai واذكر في الكتاب إسماعيل نعم.
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا sai mai وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
to sai kuma annabi Ismail aka shigo kansa shi ma ka duba wato wata fasaha da balaga ta alkur'ani aya biyu Allah ya zuba kawai zancen ya kare wannan yabo ne imam ibn kasir ya ce hada sana'un min Allah ta'ala ala Ismail bin Ibrahim al-Khalil da da zo na gaya muku ba ambaci Ismail ba ko to yanzu gashi an kawo shi kuma ku- ku ga wani ikon Allah malam idan an yabi dan kamar an yabi baban ne haka ne tunda zamu an ce Ismail dama za ce daga ina ya taho daga wurin Ibrahim an faɗi Ibrahim din amma har yanzu ba a daina faɗansa ba wannan yake nuna cewa in ka gina ɗanka akan alheri hakka mutu hakka bar duniya abin alherin da ɗanka zai yi alherin zai rinka samun ka haka kuma in ka bar ɗanka ya zama na banza zai rinka tara maka kamasho na masifa kana kwanci a cikin kabari ana ta kai maka ajiya Allah kiyaye yabo ne gare shi shi Ismail wato dan gidan Annabi Ibrahim Khalilur Rahman wannan Ismail shine walidu Arabil Hijaz ake cewa baban Larabawan Hijaz gabaki ɗin su Allah ya ce innahu kana sadiqal wa'di mai cika mai gaskiyar cika alkawali ne ibnu jurayj yake cewa lam ya'id rabbahu idatan illa an jazaha bai taba yi wa ubangijinsa alkawari ba sai da ya cika sadiq alwadi kenan in ya faɗa yana cikawa ma'ana bai taba lazimtar wata ibada ta bakance cewa zan yi wa Allah kaza ba illa kama biha wa wafaha haqqaha sai yayi wannan ibadan ya bada ita kinta an ce da shi wasu malamai suka ce da shi Allah ya ce da shi innahu kana sadiqal wa'adi ne saboda ya taba gaya baban sai ya ce satajidini insha Allah min as-sabirin da sannan insha Allah za ka same ni cikin masu haƙuri sidqul wa'ad yana daga cikin wato as-sifatul hamida kyawawan ɗabi'u sannan kuma saba alƙawari kin cika magana in mutum ya faɗa baya cikawa wannan yana cikin asifatu zamima sifofi na abin ki abin zargi shi sa Allah ya faɗa a wani gurin ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura makatan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna ya kun da kai imani saboda me kuke faɗan abin da ba ku aikatawa dan me zaka ce zan bashi kaza ba zaka bashi ba me yasa zan ce zaka ce zan zan yi muku kaza kuma ban yi muku ba annabi isma'il Allah ya yabe shi ya ce sadiq alwa'adi ne saboda yana cika alkawali in yi magana yana cikawa alheri ne kamala ne ka yi magana ka cika saba zance mutum ya ce zai yi abu bai cika ba yana cikin alama ta munafikai ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa in ya zo zance ƙarya yake yi, kuma in yi alkawari sai ya saba wa idza tumina khana in an bashi amana kuma sai ya ci amana anan nake kira ga shugabanninmu na siyasa da wanda suke kai da wanda suke neman kudirar ko a mutu ko a rayu ku ji tsoron Allah ku zamanto mutanen kirki masu kamala da cika alkawari shi yasa ake so a samu shugaban mutane shugaban da zai shugabanci musamman mutane musulmi ya zama yana da wani rabo wani kaso na ilimin addini ko ya yake kuma ya zama yana da ilimi na zamani ko ya yake don kar ya zamanto ba gidaje a addini ya yi tabulanda a cikin harkar addini bisan ya yi ba na kewaye da shi kuma daman yan fada da addini ne amma in yana da wani kaso na ilimin addini ko ya yake to a cikin hukunce hukunce da tsarin gudanar da gwamnatinsa ba za ga yana kwaba ma addini ba jahilci yakan sa mutum ya wayi gari kaga shi din da kansa musulmi ya zama makamin da ake amfani da shi wajen yakar addini saboda jahili ne a yi ta abubuwa na cutar da addini ba zai yi magana ba bai ma san cutar da addinin ba ne ko kuma ya sani amma addinin bai shiga ransa ya dame shi ba so idan mutum ya zamanto ya san Allah to yakan kiyaye dokoki da ka'idoji na Allah tabaraka wa ta'ala sannan mutum ya zamanto ba mai cin amana ba idan ya yi magana yana cikawa wallahi da alkawuran nan da kuke ta yi na ƙarya za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza kuna ta ɗaure kanku kuna jefa kanku cikin masifa mala'iku suna ta rubutawa kuma ku zo tun da ba ku nemi shawarar Allah ba ba ku nemi taimakon Allah ba a lokacin da kuke mulkin da za ku yi mulkin kuma ba ku yadda Allah zai ba ku tsari ku yi mulkin ku ba sai Allah ya kyale ku da dabara ku da wayan ku mutum ya gama shekaru hudu duk a cikin rudu yana zagin mutanensa mutanen suna zagin sa sai ga abin da ake so ba shi yake yi ba saboda dama bai tuntuba Allah ba ba su taba zuwa su ce ga malamai su gaya musu mai Allah yake so su yi ba a'a me suka ga ya dace me za su samu kuɗi shegen san kuɗi na bala'i ko jiya nan ina gani ina wuce na ga yadda aka cika garin nan da fassa ce in Allahu akbar yanzu waɗannan mutane duk da suke neman wannan kujerar suke son ta suna ta sawa barkan ku da yamma you are hope you are kaza kaza yanzu ina ce yanzu wannan tsabar kishin su taimaki talakawa ne tsabar son su taimaka mana ne suke ta neman wannan ya kamata kuma ku gane dan me yasa suke bala'in mayata masifar son kujerar nan ko sai sun koma ko kuma sai sun hau me yasa saboda akwai manna wa salwa ana tatsa ana ɗiba ana shan jinin talakawa ka duba malam wasu ga shekarun su ya kai kaza sun kai inda suka kai amma ina sun tara kuɗin fa suna cikin waɗanda suke suna da kuɗi a cikin al'ummar sun fi kowa kuɗi amma wallahi sun fi kowa son mulkin nan kudi kudi ina za ku kai kudi kuma irin mulki na ƙasar nan irin mulki na ƙasar nan wadda da ƙarshe karewa kake da Allah ya isa wallahi tallahi mutum yayi na kirkin ma wallahi sai an masa Allah ya isa an zage shi amma mayata bala'i manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi na musulmi ce duk wanda ya roƙa ya ce sai an bashi shi yayi yayi a bashi Allah zai kyale shi zuba mai ido ga muna abu da ciki sai mutum ya je ya ɗauko hoton shugaban ƙasa Buhari sai ya liƙa da shi kuma ƙarya yake baya son Buhari yana cikin masu zagin Buhari ko masu la'antar Buhari ko masu yaƙar Buhari amma saboda talakawa ku ya yaƙe ku tunda kun nuna soyayya ku ga Buhari bari ya ɗauko hoton Buhari ya liƙa da shi a haɗa kar ku yadda yawwa tunda ba da hoton annan Muhammadu ya hada ba yi kowa ya sani Buharin nan gashi nan yana yana da kowa ya sani kowa ya yadda a Najeriya shi kadai ne shi kadai yake tafama ya rasa samun masu taimakon shi sai wani tsinanne wani kazami a can gefen da zai zo ya sa mun ga tsiyar da kai da barnar da kai da ta'addancin da kai da rashin kirkin da kai bari ma kuna cikin ma masu masa kutun gwila ma masu faskare shi masu tona masa rami ba masu zaginsa masu cin mutuncinsa masu yakar masonsa sai yanzu tunda an zo kasuwar zaɓe ana ta liƙa fastoci kowane kazami da kashi a gindin sai debo sai liƙa ya dan makala shi ma kar ku yadda duk wanda kirkinsa ya bayyana ku zaɓe shi wanda rashin mutuncinsa da rashin kirkinsa da rashin amanarsa ya bayyana ku kada shi a kayar da shi a nemo wani wanda ya fi shi inganci don ku kujeran ba na gidan tsohuwarsa ba ce ba amma wannan idan kun san yancin kanku in kun san ku suwaye in kun san kuna sha'awar ku kare mutuncin kanku da darajar kasar ku da al'ummar ku in ba yan baran da kuka zama ba ai ta juya ku yadda aka dama yu wancan ya can mun bi shi yu wancan ya can ku duba irin wani wasan yara da ake ta yi saboda ba ku da manufa ba ka da rani da kake iya tacewa kana gani wani ya yanka ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kuma shikenan sai ka zo ka dada dangwala masa ka dangwala masa duk tsayen da ya dangwala wallahi da kai za a tafi so ku gane yan uwana kada wani ya fake da wani mutumin kirki ya shiga rigarsa wannan fakewa da shugaban kasan da aka yi a da shi ya jefa mu cikin bala'in da muke ciki bara gurbi kazamai masu ɗoyi suka zo suka makale suka tafi tare da shi suka hana shi yayi aikin da ya kamata suka yaƙe shi yanzu kuma sun dada dawowa fa sun dada makalewa wallahi malam dole kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am Allah ku fitar da mu kullum mu cewa muke ya Allah ba dan halin mu ba Allah ka gyara mana kasan nan tamu eh Allah ka gyara maka ba mu mutanen kirki masu tausayin mu masu tsoronka waɗanda ba burin su tara kuɗi ba dan akwai money mongers yawa burin su kawai jarin kuɗi kawai a tara kuɗi kawai ai Allah ya gama da mutane yanzu duk kuɗinka da kake da shi ba garin ka inda zaka kwanta yau bai kai faɗin kujerar nan da ke gabata gabana ba ko ba ka bane duk tsiyar ka dai riga dai guda za ka saka ba kai saka sa riga ɗari saboda wadata ba dutsiyar ka tafiyar da za ka yi mota ɗaya dai za ka tuka sai dai ka sa ashirin su biyo ka ka biya kuɗin man su ko ba ka bane ba gida dai dole a lokaci guda dai gida dai za ka zauna in ka zo falo a kujera duk kujerun nan guda ashirin da suke falon ka ko arba'in ko ɗari akan ƙwaya ɗaya za ka zauna haka ne idan ka zo cin abinci duk cin abincinka na dare wala baka ci cikin teburin nan ba dan kaɗan za ka ci sai Allah ya jarrabe su ma in girman ya kama suka tara kuɗin ma ba sa iya cin abincin yanzu ni din nan a matsayina na talaka in na samu kaza guda sai in tashe ta tas in gama da ita in ci na sha na more na hada da kwarbar coca cola in koshi inda wani kunin gyada a gefe in daɗa karawa da shi ko ba ka bane ba kuma goban tashi garau in biya karatu amma wallahi wancan ba Allah kana ganin sa in kaga dan abincin da za a kawo masa dan plate ne dan kita kita kita kita haka ran taba wannan wallahi ya ci cikin ya dan fara kulle aka ya kira likitan sa wallahi na ci cikin na fara kulle ranka dai ka daina cin abinci da yawa ba akwai matsala an hana shi cin nama an hana shi cin kaza ba komai yake iya ci ba ka duba jarabar ubangiji amma ga komai an tara masa na duniya amma abinci bai sai ya burge ya more ya ci ba yanzu nan sai a zo ai maka tuwo miyar kuka lafiyayya da wake ka ɗebi tuwon nan malam bil haƙƙi da gaskiya tuwon da zaka ci malam ba magana amma shi ba ko shinkafa aka sa masa ko menene sai zai ci cokali ɗaya ko ɗan kaza ku lura da ba haka bane wai ka ji gaskiya ne ai wannan ya kamata ku gane duniya wallahi tallahi malam ba abun ba abun mutum ya zauna ta yaudare shi bane ba Allah nake gaya maka Allah ganar da mu wai hakuri in san an faɗi wannan sai su ce wai kaza kaza kaza kaza amma dai gaskiyar ba ta da daɗi dole mu faɗe ta babu daɗi ga mai mulki irin ya taimaki mutane ba ya zama ɓarawo ba amma yanzu Allah ya jarabe mu da ɓarayi da gafiyoyi sai jido dan bala'i jido dai a wurin su ko gafi a iyakaci ba ta kai kwarai da kuma kuma an sani munafurci ne kawai ba za a faɗa bane ba yawa wasu taso bata bayyana ba wasu kuma wallahi ta bayyana Allah ya riga ya bayyana an walƙata yawa Allah ganar da mu Allah ka kiyaye mu to Allah ce ku tuna dangane da wannan bawan Allah shine annabi Isma'il Isma'il dan gidan Ibrahim gaya musu ya kai wannan annabi alkarim labarin kakanka Ismail dan Ibrahim dan su yi koyi da shi a cikin sifofinsa masu kyau innahu kana sadiqal wa'di ya ishi wannan bawan Allah ya zamanto sadiqal wa'd mai cika mai gaskata wa'adi idan yayi magana yana cikawa kawai in kana so a gaya maka ko in kana so gaya mutane wane ne kyakkyawan misali a duniya a cikin annabawan da suka gabata ba manzon Allah a wajen cika wa'adi shine annabi Ismail to an baka wannan labari ne ba dan ka ji dadin tarihi ba dan kai ma ka zama sadiq alwadi ka musu alkawari zaka zo kaza to kai duk abin da ka san ba za ka iya yi ba kar kai alkawari alkawari ne ka ce a'a zan dai kokarta amma ban yi alkawari ba ai kwarai ko da gaske amma mutum ya zo ya zauna malam ya shirya alkawari har a rubuta har lauyoyi su sa hannu a ranta stamfi da komai a buga a jarida a faɗa a duniya gaba ɗaya zan muku kaza zan muku kaza zan muku kaza mutum ya zo sai ya fara jido kawai sai ya tara abin da ya kashe kuma ba sa gama tara abin da suka kashe din nan har su kai shekara uku da rabi sai sun kusa sauka sai su fara yi muku ayyuka da duk da ba su yi aikin ba amma yanzu sun kusa sauka duk da ba kudin suke ta tarawa suna ta tara kudin su ne yanzu da za su sauka suna neman su da komawa sai ta aiki a yanzu ne za ta nuna mana ana aiki yanzu a ta mana fasta aikin wani aikin wani yanzu a ta fasa hanyoyi yanzu za a ta tona rijiyoyi yanzu a ta kaza wasu ma haka za a fara rabi da rabi ana zaɓe ana kokarin karasawa ana janye kudin har a gama kuma cikila in ba a ci ba shikenan in kuma an ci ba za a karasa su ba sai bayan shekaru uku masu zuwa kuma karatu ne akan makalla sai ka gane shi yawa in baka gane ba za su yi ta goga ka ne kawai yawa Allah ya mana mai kyau ka zama sadiq alwa'di wa kana rasulan nabiyya ya cika wa'adi ya cika alkawari duk abin da ya ubangiji yana cikawa ka duba saboda cika alkawari malam mahaifinsa fa yayi alkawari ya faɗa masa cewa zai zai yanka shi ina an yi lokacin da annabi ibrahim ya ce zai yanka shi ya gaya masa kafin ya yanka shi zai ce zan yanka ka shirya Allah ya ce in yanka ka ya abati almati umar ya ce ya babana kawai ka aikata abin da aka umarce ka satajiduni insha Allahu min sabirina da sannu insha Allah za ka same cikin masu hakuri zo ka yanka kai ka dube ka fa ka dubi babanka yanzu babanka nan ya kira ka ce kai gobe zan danna maka wuga ka ce baba bismillah gobe ai na ai ai ba za ma ka kwana a gidan ba garin ma bari za kai amma shi ko annabi ibrahim mafarki ya Allah nuna mai mafarkin su gaskiya ne inni ara fil manami anni azbahuka ni na gani a cikin mafarki a bacci gani nan ina yanka ka أني أذبحك فانظر ماذا ترى دوبامي كغني يشي يا أبا تفعل ما تؤمر يا بابانا كأيكة أبند أكا أمرتك كوي ستجدني دسنو ذاك ثاميني إن شاء الله من الصابرين إن شاء الله إنا تشكي ما سأقولي كما يشكى القول فلما أسلم وتله للجبين sun miƙa wuya shi kansa baban ya yi ƙoƙari a ce ka yanka ɗanka in kun yabi annabi ismail kun ga ya burge ya kamata ku ce baban shi ma ya burge yanzu duba ɗanka ɗin a ce ka ɗauke shi ka yanka shi sun miƙa wuya gaba ɗaya allah ce aslama da ibrahim da shi ismail wa tallahu lil jabin ya kwantar da shi zai danna masa wuka فناديناه أن يا إبراهيم sai muka kira shi muka ce ya ibrahim kar saddaktar ru'ya ka gaskata mafarki abinda aka gaya ma a mafarki ka gaskata kuma muna ganin ka minal muslimina cikin masu kyautatawa sai Allah ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshe shi shi wannan bawan Allah da za a yanka din da abun yanka mai girma daga gidan aljanna shine aka samu damar yanka ragon layya ko bijimin layya ba dan layya ba da wannan sunna ta tafi ta yanka mutane a gida ai da an gudu wallahi daga nan har kamar wallahi ba za mu tsaya ba wallahi kai Allah ya taimake mu wallahi shi yasa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi masu cika alkawari والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون so ga annabi Ismail sadiq al-wa'di wa kana rasulan nabiya shi ma manzo ne annabi abu na gaba da Allah ya shi bayan wato wannan sidqul wa'di din to kuma sai Allah ya tabaraka wa ta'ala ya ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati ya kasance yana umartan iyalinsa da yin sallah ashe ba mu kaɗai muke sallah ba da ba da zakka ashe ba mu kaɗai muke ba da zakka ba annabtansa ko manzancinsa yana aiki ne da wato shari'ar babansa annabi ibrahim wanda suka tafafata da kabilar jurhum min arabil yaman ake cewa wanda shi annabi ismail an ce mahaifiyarsa ita ce hajara wanda annabi ibrahim da aka haife shi aka haifi ismail din ya tafi ya bashi a wannan kwari na makka suka zauna lokaci mai tsawo har sai da annabi ismail ya girma ya auri ɗaya daga cikin wannan kabila ta jurhum din kuma allah ya daɗa turo shi ya zama annabinsu allah ya ce yana umartan iyalinsa da yin sallah da ba da zakka bayan wannan kuma duk waɗanda suke kusa da shi yana umartansu da wannan ibada ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma Allah ya yi masa wannan umarni don ya koyi da kakansa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah imam ibn kasir yake cewa ya zo a cikin hadisi manzo Allah yana cewa rahimallahu rajulan qama min al-layli fa salla wa ayqadha imra'ata Allah ji kan mutumin da ya tashi da daddare yana sallah da ya farka matarsa bata tashi ba ita ma ya je ya tashi ta ka ji harkar tona mai nani mu tafi tare in na tashi nayi sallah ke ma ki tashi ki dan taba koya ne ne dan in kina so mu hada aljanna kenan in kuma kina so a rabu to in ka dan dauki azumin ka na nafila kai kokarin ka kwadaita da su su ma su rinka yi kar mutum ya zama ustaz a karan kansa amma yana ganin iyalinsa baya umarsan ta alheri kuskure ne kuma ka zalunce ta da yayanka ahal ne duka iyalinka ne Allah ya ji kan mutumin da ya tashi sallah da dare ya tashi matarsa amin wanda matar ba ta fi karfinsa ba kenan dan wani ya tashi ta zai sha mamaki manzo Allah ya ce in ta ki tashi yayi ya fa mata ruwa a fuska fa in abat nadaha fi wajhiha alma ya watsa mata ruwa tab zuba mata ruwa aka gane kuran Allah ya ji gan ku da kuke dare nan duk yawancin ku ba ku da mata ai ka ga masu matan a turbuna suke masu matan ai a yankwane suke ai saboda sun san labarin sun sai da karatun yake a'a mata haka kake ganin su baka san su ba sai ka shigar da su gida wallahi malam wata za ka ta yar karama yar tsito amma wallahi tana gara mai gidan gari in gaya maka sai to hajiya ya za a yi sai a guri kuma ba alfahari a kansu wallahi ba alfahari a kansu ai kwarai da gaske ba a cika baki a kansu kawai dai in Allah ya hore ma ya hore ma ka ci gaba da addu'a a tarakawa Allah kiyaye Allah ya ji kan matar da ita ma mijinta bai tashi wata watsa masa ruwa ta tashi shi inji Annabi sallallahu alaihi wasallam duka an yi musu addu'a kaga ya kamata ka nemi mai tashin ka sallah ba wacce za a kira asubahi ta kara ya fa maka bargo ba ba ita ba ba wacce in zaka fita sallah asubahi ta ce ita tsoro take ji ba gaskiya ka tsaya ku jami'i a gida ba a'a wacce za ta ce tafi ka je ka yi sallah ka je ka dawo wacce za ta haɗa ka da yayanka a shirya su a je masallaci a yi sallah kaga anan ma wallahi mun samu karuwa annabi ibrahim ai annabi isma'il yana umartar iyalinsa da ibada wa kana inda rabbihi mardiya kuma yardajje ne a wajen ubangijinsa allahu akbar ma'ana allah ya yarda da shi mardiyul khisal ɗabi'unsa da yake aikata allah ya yarda da su listiqamati fi aqwalihi af'ali saboda yana da istiqama da tsayuwa a cikin maganganunsa da ayyukansa ga gaskiya ga cika alkawari ga umartar iyali da sallah ga umartar su da zakka kai wannan lalle yana daga cikin kyawawan ɗabi'u masu kyau da ya kamata mu sifantu da da ainihin wato su a cikin waɗannan kisoshi guda biyu ko uku da muka karanta in kun lura yau gaba ɗaya ana gaya mana kyawawan ɗabi'u da halaye na ƙwarai da waɗannan bayan Allah suka sifanta Allah ya girmama su to sakon shine da ni da kai mu yi ƙoƙari mu tsintsinci abin da za mu tsinta kafin wani sati insha Allah ta'ala mu shiga labarin annabi Idris abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko ta jama'a harshe Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ce Allah ƙara mana lafiya da imani a musulmi me hukuncin wanda ya tusa yana karata alkur'ani kuma da ƙur'anin a hannunsa lalle kam ya yi rashin ladabi ya yi rashin kyautawa kuma in dai ba kubuce masa ta yi haka ta zo masa ba da niyya ba wannan yana cikin rashin ladabi kwarai da gaske sai je istighfari ya tuba Allah ya fi masa idan har a wajen mutane da kake zaune ba za ka yi tusa a cikin su ba dan kar su ji ba daɗi ko kar ka ji kunya ya kamata kana rike da littafin Allah izo 60 magana Allah kana karanta kana tusa ai lalle wannan bai kamata ba Allah ya gane da mu Allah ya maka lafiya da nisan kwana mai amfani mutumin da aka ba shi diyyar ɗansa zai hada ya ba wa mahaifiyar ita ma a yi ɗan nasa shi shi kaɗai ne ka ji ba an ba shi diyar ɗansa sai ya cinye shi kaɗai tunda in gado ne abu zai ce shi shi kadai ba ko har da ita menene hukuncin kumfa kumfa arama me ka fahimta cikin takardar kai ka ce mun kumfa ne kumfa a cikin ruwan zafi za ta karya azumi kai ka karanta ta ai tambayoyin na ku ne sai an kai su gane shi yawwa tsarin ma kai ka watsa mu kenan sai ya za ke cewa kurin kai rubutu mai kyau kar ku je yanzu kaga da na bada fatawar kun ba ruwan zafi ashe kamfo yake so ce kamfo ake cewa ko wannan kamfo ne ko me ne gashi nan wannan maganin sanyin ko me hukuncin sa an sa a ruwan zafi ma'ana sai mutum ya shaƙe shi ko ba zai kare azumi ba amma dai malaman fikir suna faɗa shaƙan wasu abubuwa ko hayaki ko hayaki ko makamancin sa makaruhi ne mutum yana azumi to sai dai in magani ne da sunan magani tunda ba ci bane ba sha bane ba amma kai idan mutu yana wasa da azuminsa bai karya azumi ba shine da fatuwa bai zai karya azumi ba Allah ya kara maka lafiya da daukaka duniya da lahira mutum ne ya saki matarsa saki biyu bayan wata bakwai sai ya sai ya koma aka sake daura musu sabon aure sannan kuma bayan wasu shekaru ya kara mata wani sakin daya to ya labarin wancan suna nan ƙwarai kuwa kula idan mutum yana tare da matarsa sai ya sake ta saki daya sai ya dawo da ita ko bayan shekara ne wannan saki ɗin faina nan in ma saki biyu ne ma da ya dawo da ita ko bayan shekara nawa ne yana nan kai zance mafi inganci ko da bayan ta yi wani auren ya sake ta saki biyu sai ta je ta ƙara wani aure inda saki biyu ne ba saki uku ba in ya dawo da ita da yawa daga cikin malamai sun ce wannan saki biyun yana nan in ya mata na ukun nan to shi kenan hatta tanke hazautan zaira kenan sakon shine saki uku ne kawai in an yi shi bayan an rabu aka sake sabon aure ake zubar da wannan sakin ba saki ɗaya ko saki biyu ba me yasa aka yi wannan dan ku yi a hankali ku riƙe auren ku da mutunci Allah ya gane da mu Allah ƙara malam lafiya da ilimi da nisan kwana amin malam idan liman yana hudu ba ba a magana idan aka ambaci manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ya za a yi sai a yi a zuciya ba a yi magana in salatin ne ma sai kai a zuciya wannan ce Allah ya mai da kai gida lafiya amin da Allah mutum zai iya sanya safa mai dan hoton wani abu a ƙasan safar kuma ya shafa a kanta kamar irin safa mai hoton ko mutum ko dan mage ko dan dan wadannan aljani aljani haka to wani abu ne guda biyu hukuncin safa shafa akan safa ya halatta musamman lokacin sanyin nan yawon Allah ya taimake ka ka tashi da safe kai wankan ka to kai alwala sai ka jefa safarka duk yinin nan gaba daya idan ka zo ba ka cire safa ba amma fa da sharaɗin sai ka yi alwala kafin ka sata ka yi wanka za ka fita ofis ka yi wanka za ka tafi kasuwa dauki safarka ka zira amma kafin ka zira ta da alwala za ka sata ka yi alwala sai ka sata to in ka zo a zira kawai shafa za ka yi wannan kafa ta ce bari sa da dama dan naje wani gari na fara da hagu sai wani ya ce da hagun za a fara kenan haka ake shafa a kan safa to barin tashi sama um kun ga gaba ta ko nan din nan nan ake shafa har kawai za ka yi kana nan sai ka shafa haka ko kai haka iyakar a gani ba a yin shafa ta kasa Ali bin Abi Talib ce da addini da ra'ayi ne da kasan kurfi shi ku dace a shafa ba sama ba. So kawai kuma da hannunka da danshi kawai. Ka gane da shi? Ba da hannunka yana da daga kawai kai ka shara ma shi ke. Sai ka sauke ta. Sai ka ɗauko ɗaya ita ma. Sai ka shafa haka. Ka gani? Ko da hannu ɗaya ko da hannu biyu. Yayi. Shi ɗaya. wannan safar da kuke gani a kafata tun asuba to sauki Allah ya kawo shi ba dole mu mora ba a barai kuwa ni da man lokacin sanyi ya zo kullum kafata da safa a ya fi sauki ko alwalaka ta karye ba kawai shafawa za ka yi amma da ka kwana washe gari kuma to sai ka cire ta ka sake sabon alwala ka fahimce ni yawwa idan kuma mutum yana tafiya ne ya je wani gari to an baka kwana yini uku da kwana uku yini uku da kwana uku ta shafa akan safaka to wannan kaga halal ne almasu alal jawra bayni yake cewa hallita tafai malamai sun yi akan haka to amma idan ya kasance kuma akwai wani abu na halitta a jiki to wannan kuma wani kuskure ne na daban ba a so mutum musulmi ya sa wani abu mai rai a jikinsa ma'ana hoton wani abu mai rai hoton mage a riga ko a takalmi ko a abin nan ko hoton wani damisa ko hoton wani mutum a rigarsa ko wani abu makamancin wannan wannan ba a so kuskure ne kuma bai kamata mu rinka yi ba kayayyaki da muke gani ana irin wannan na arna ne wanda ba su da addini amma mu musulmi ya kamata mu yi kokarin kiyaye mu sa hoton wani abu mai rai a cikin aljihunmu ko a cikin wata rigar mu ta sanyi ko nan makamancin wannan ba laifi hoton bishiya hoton ciyawa hoton gida hoton jirgi hoton mota hoton babur hoton waya wannan ba laifi amma hoton wani abu mai rai mage wani abu makamancin wannan bai kamata ba to dan shafa zaka iya shafa akai Allah gane da mu wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah saka maka da alkhairi Allah saka gama lafiya da Allah malam ga alkur'anai nan na bayar a yi wa iyayena addu'a ma kuma ina son wasu yamin addu'a Allah biya mu bukatata da nake nema a wurin Allah Allah mai da malam gida lafiya so Allah saka dan su ne qur'ani ok wannan wanda ya ok to haka ne lalle an kawo qur'ani satin da ya wuce wannan ma gashi wani ya sako shi a leda ya kawo mafi alherin kyauta kyauta alqur'ani ƙwarai da gaske Allah ubangiji ya sa duk wanda suka cire kuɗin suka bare Allah sa ya cece su kuma Allah ba mu ikon amfanuwa da shi wai kai ana ta kawo fa ni fa bana ganin gurin ne yana canja Allah to kaji kaji wani sabon karatu ni dai naga ana ta kawo Qur'ani kullun sai ni ta ganin to a dole mu yanke wata magana guda ɗaya gaskiya sun fito da kwafi arba'in a sati ɗaya an sace kwaya biyar to kaga saura talatin da biyar kenan arba'in da kudu babu guda biyar to Allah ya haɗa mu da basu da ƙur'ani ko to aka da makalla wana ganin wani abu guda tunda wanda suke siyo ƙur'anin nan sun kawo ne a karanta ku ɗauko ku zuba su kawai a zuba su wanda suke ɗauka su ji tsoron Allah su daina ɗauka in kuma mutum ya ɗauka ɗin dan Allah ya ji tsoron Allah kai ya sai ya rinka karantawa amma ya aiko mana cewa ya ɗauka da Allah dan mu halatta masa wato kai eh gafiyoyin nan da bera yana akwai su a cikin masallaci ma kenan so anan ni na ganin tutun da an siya an kawo a karanta kawai a sa su akar makalla eh a yi musu rubutu a sa su a yi ta wa'azi a daina ɗauka idan kun sa su da yawa suka yi yawa za su sata su daina sata amma gaskiya ba daidai bane a takawa ana ajiyewa dan wani kaga zai mutu ma ba a fara karantawa a ɗebo su a zuba su shi yasa nace ku tattaro da tsofaffin ku sa su a kwali ku irga guda nawa ne sai mu nemi taimako sai a gyaro su in an suka hada suka cika a wurin za a samu sauki wato wannan yake nuna cewa wallahi kun ga kasar nan da kuke gani ko muna cikin mugun talauci ba Allah wannan abun malam wallahi tallahi malam ci baya ne ba karamin ci baya ba al'ummar da malam qur'anin da za ta karanta ba ta da shi talaucin ya isa mutum ya zo ya zauna kamar karatu yake yi amma sai ya dauke shi ta bar shi takalmi silifa fa ka aje sabo sai an sace shi wayarka sai a dauke agogonka ma in ba sa ba sai su kunci shi a hannunka babu abin da ba a dauka wannan yake nuna cewa wallahi muna cikin wani yanayi mara kyau wallahi amma malam inda aka ci gaba malam wallahi tallahi malam akwai wata tafiya da ne da naje wani wata ƙasa ne naje haka to na dan saba da dan takalmi na nazo zan shiga da takalmin sai sai sai suke ta kallo na eh shaza yaya haka takalmi zan shigo da takalmi sai na zana aje ka bashi a can ba wanda zai dauka wallahi sai na ji kunya wallahi to ni na saba yan uwa wallahi tallahi mala sun ci gaba ba magana a dauke mata kalli qur'ani kuma a dauke shi qur'ani la wallah to Allah ya fi musu Allah ya fi musu ni ina ganin wallahi da mutum ya saci qur'ani wanda ya zo ya gaya liman bai da qur'anin nan a nema mai taimako fi sabilillah ya sai mai qur'ani amma yanzu wani ya aiko dan ayi wa mahaifansa addu'a iyayen suna kwance a cikin kabari ya aiko ya ce a musu addu'a ga qur'ani akan kai kuma ka zo ka sace ka tabar shi kaga in ka bar shi a masallacin nan mutum dubu sai su karanta shi amma ka tafi da shi gida watakila sai kai sati biyu ba ka karanta shi ba yana kura kaga wannan akwai hadari a ciki wallahi Allah ya takaita mana wani bawan Allah ya je yayin photocopying ayoyi ne ga sunan na neman tsari ayoyin kare sihiri ayoyin ruqiyya ayatul hibzi ayatul shifa'i ayoyin da ake karanta mutum baya iya bacci da damuwa ayoyin isbatul hamli irin mata da suke yawan zubar da ciki din nan da zikirai azkar da ake yi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani yayi photocopy ga sunan adadi kaza ba za su wuce ban san adadin su ba dai ga sunan a cikin kwali yace a baku Allah ya muku albarka Allah ya saka da alheri so Allah ya biya masa bukatarsa abin da ya nema dan shi Allah ya bashi wanda kuma duk ya zama rabansa ne Allah madaukin sarki ya sa ya sa ya amfani da shi abinda za ka yi malam bari za ka yi sai wani sati wanda suka fara zuwa tafsiri su za ka rabawa masu zuwa da wuri yawa na'am a ai karba za a yi a karba in ka zo da wuri to lallai wanda suka zo da wuri sai a basu first come first serve ga wani nan ya ba da sadaka wata bayar Allah tana barin addu'a Allah ya menene eh tana da tsohon ciki ta turo naira ɗari uku ai mata addu'a Allah ya sauke ta lafiya Allah madaukakin sarki ka sa ta sullubo da shi sulub ba tare da ta shiga cikin matsala ba Allah Allah ya sauke ta lafiya da shi a sa cikin akwatin masallaci wannan ya kawo takarda da matsalar da ɗansa ya jefa shi ya ce yana cikin matsala ne wai ya ɗauki wasu adadin kwanaki sati guda baya kabbara harama in ya zo sallah kuma abin da ya faru yaronsa ya tambaya ya ce wai ya masa bayanin yaya ake yin ikama a sallah ta farilla ɗansa ya tambaya shi bai san yadda ake ba ya tambayi ɗansa to sai yaron cikin bayanin da ya masa ya ce ma ai maganar niyyar sallah ai tun daga daukan butar alwala daga shiga ban daki daga daukan ai niyya kam ta riga ta kullu sallah ta sallah to shine shi fa abun yana damunsa yau satinsa guda baya kabbara harama to shine sai ya ji abun bai mai daɗi ba sai ya sake zuwa ya tambayi shi yaron nasa sai yaron na ce tab gaskiya fa wannan babban matsala ce gwanda ka tambayi malam yace da Allah malam a warware mu wannan matsalar yaya matsayin sallah ta wacce na yi ta Allah mai da ka gida lafiya kai din muna maka addu'a Allah maka albarka ya kara maka tawadu da kankan da kai da har kake zuwa ka tambayi dan kai maka bayanin ibada irin ka ba ku da yawa Allah ya kara maka wato kankan da kai kuma ya kara maka ilimi da sha'awarsa abinda yaron kaɗin ya gaya maka haka ne amma kuskuren da kai da kace ba ka yin kabbar harama kabbarar harama kabbarar daban yawaniyar ma kuma daban da ce mun kai kai sati guda baka Allahumma inni nawaitu salat kaza kaza kaza to da shine wani abu amma sai kace mun baka yin kabbarar harama suna haka ne lokacin da yanzu dukkan ku a nan gurin kowannen ku an tambaye shi ya san muna yin sallama mai zamu yi sallar isha'i zamu yi niyya ta riga ta kullu haka ne tunda kun san dai zaman nan da muke muna jiran sallar isha'i ne mu mumtaz kana tahowa daga gidanku kai ka san ka zo masallaci na ka'ida ai ba za ka zauna a kama karatu ba sai ka yi sallar me niyya ta kullu ai to me kabbar harama ita wannan kabbarar ita ce kabbarar da ake buɗe sallan nan da kai wannan niyyar za ka yi ta Allahu akbar a lokacin da kake kabbara nan to sai ka tuno cewa kabbara ce ta niyyar me a zuciya tunawa kawai ake yi Allahu akbar ina yin Allahu akbar na san Allahu akbar ta sallar isha'i ce to ina ganin mutumin nan ba za mu ce bai kabbara harama ba tunda ya za a yi sallah bai kabbara harama ba cewa za ka yi ba ka yi wannan niyyar da ka saba Allahumma inni nawaitu kaza wa kaza ba to sai in ce da kai tunda ka ce in dai ka yi wannan in dai haka ba kawai daga zuwa sallah alhamdulillah rabbil alamin ka fara yi ba to ku kai kabbara harama kabbara harama shine ai na yi harama yanzu kamar zaka je zaka je makka watakila nan da sati biyu zaka tafi sai ka ce ai na yi harama ma'ana na yi niyya kabbara harama ma'ana kabbarar niyyar fara sallah kenan wannan kabbarar Allahu akbar kawai ita ta bude sallah ce amma malam fikir sun yi bayani ce ana so kana yin ta din katina ta meye ne dan ko ba ta ruku'i bace dan ko ba ta sujjada bace dan ko ba ta dagowa daga sujjada bace kenan ta meye ce ta haramar sallah ne sallar magariba ko sallar isha'i so na tabbatar insha Allah sallolinka suna nan babu wani abin da ya same su idan kuma bayanin bai gamsar da kai ba akwai wani abu a duhu to ka nemi waya sai ka bugu a daɗa haskaka maka fatan mu Allah sa mana albarka wani ya rubuto takarda yana tambaya akan rafkano sallah ne insha Allah wani sati za mu yi bayanin ta insha Allah ta'ala a samu ita a cikin littafi na muna roƙon Allah ya yafe mana zunuban mu marasa lafiya cikin mu Allah ba su lafiya masu lafiyan Allah ya tsare musu lafiyar su waɗanda duk suka rubuto takardu na bukatu na addu'o'i Allah biya musu bukatu ya Allah muna da bukatu ya Allah muna da bukatu ya Allah muna neman taimako muna neman tallafi muna neman agaji Allah ka sani muna da abubuwa da yawa da muka sa a gaban mu ya Allah ka yassare mana ka arzika mana Allah ka taimake mu ka biya mana bukatun mu ya Allah duk wanda yazo nan yake da wata bukata a zuciyarsa Allah ka biya masa Allah ka biya masa dan albarkacin wannan zama da muke dan albarkacin wannan zumunci da muke dan albarkacin wannan karatu da muke dan albarkacin tuna ka da muke ya Allah kada ka tashe mu anan face ka biya mana bukatun mu marasa lafiya cikin mu Allah ka musu arzikin lafiya masu lafiyan Allah ka tsare musu lafiyarsu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka ji kan malaman mu Allah ka ji kan magabatan mu ya Allah halin da muke ciki a kasan nan na damuwa kashe-kashe zubar da jini ana ta kashe mutane a jihar zamfara din nan ana ta kashe mutane ana ta kashe mutane ana ta kashe mutane Allah Allah kai mana magana wannan wannan matsala ta sace mutane in kidnapping a ta dauke mutane ana sace mutane mutane tun ana bayani ma yanzu har an gaji ma saboda abin ya zama ruwan dare kullum an dauki wancan an sace wannan an kashe wannan an harba wannan an rike wannan an karbi miliyan kaza na wannan kuma galiban ya ubangiji wanda ake daukar wannan miliyoyin da ake neman basu da shi ba su da shi ba su da shi ya ubangiji Allah ka yaye mana wannan bala'i waɗanda suka ɗauki nauyin yada wannan abu a cikin ƙasa saboda wata manufa ubangiji kai mana maganin su ya Allah kada ka biya musu bukatun su ya ubangiji ka jarrabe su duk masifar da suka dora al'umma Allah ka mayar musu kansu Allah ka mayar musu kansu ya Allah ka ba mu kariya a duk inda muke ka ba mu tsaro a duk inda muke ka tsare mu a hanyar mu ka tsare mu a kasuwar mu ka tsare mu a gidajen mu ka tsare mu a masallatan mu ka tsare mu a duk zirga zirgar mu ka tsare mu a tafiyar mu ka tsare mu a zaman mu ya ubangiji masu wannan aiki ka shiryar da su in ba masu shiryawa bane Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su ya Allah ka bamu shugabanni masu tsoron Allah Allah ka bamu masu tsoron Allah Allah kar ka hada mu da mugaye kar ka hada mu da azzalumai kar ka hada mu da makiyan mu kar ka hada mu da barayi kar ka hada mu da yan handama da yan wawura da yan tattara da yan kwasowa da ɗebewa da cokewa ya Allah ka raba mu da su Allah ka hada mu da masu tausayin mu waɗanda za su iya kwana da yin wasu ciyar da mu waɗanda za su iya hana idan su bacci don su taimake mu ya ubangiji ba don halin mu ba kada ka kama mu da abin da wawayen mu suke aikatawa kar ka kama mu da abin da wawayen mu suke faɗa Allah ka sa aljanna ce makomar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum